أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar da yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjidin sabirul huda ga wanka tare da magaran inda muke gabatar da littafi na al'adabar mufrat na wani malami muhammad bin ismail abi abdullah wanda aka yi sani shi da imam bukhari mai rasuwa hijirata da shekara 256 ko yau muna ladi nawa ga wani watan hijiriya hijiriya a wata sassan a kwace 27 ga wata 28 ga wani wata safar shekara ta 446 shi kuma wancan ɗaya ga watan tara david matawo 2023 david matakat 2024 muna wani babi wani a kari za ta shi wani babi na an kari wancan satin babi na 329 na almajara da kausul kusan ko ruwa guda biyu ne a babban kenan yanzu mu tashi babi na 330 babi na zama tashi babi na 330 kenan turwasan 30 babi ruwaya ta 768 haka ne ruwaya ta? kenan babi turwasan 30 ruwaya 768 tarjama babi tarjama babi man?
man kariha an yi ƙari allahumma ja'alni من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك kenan imam buhari ya kawo wannan babi na 330 ya wa baban tarjama ya ce man kariha wanda ya ki an yi a ce allah kuma ya ubangiji ija'al ni ka sanya ni fi mustaqar rahmatika cikin matabbaciyar rahamarka kenan tarjiyar baban zai gane ce man kariha wanda yake kenan da kai wanda ya so tun da ce man kariha wanda yake a yi wannan adai wannan adai ga ce allahumma iji alnifi mustaƙar rahamataka ya ubangiji ka sanya ni cikin cikin matabbaciyar rahamata kama adai ga ce allahumma iji alnifi mustaƙar rahamataka da hausa allah ka sanya ni cikin matabbaciyar rahamata kenan sai imam buhari ce man kariha wanda yake a ce haka nan kenan da mi zai gane daga tarjama baba da kai wanda sun tahi ka yin addu'a ka ce Allahumma ij'al fi mustaqarrir rahmatika da kai wanda kuma suke ga ba'an ba'an ce ba haka da wani imam buhari ce man kariha kenan wanda yake kenan da kai wanda ya ga ake wani wace kalma ce ba madi ba da hausa Allah ka sanya ni a cikin matabbaciyar rahamanka ka roƙi ubangiji ka ce ya Allah ya Allah ka sanya ni cikin matabbaciyar rahamanka Allahumma ij'alni fi mustaqar rahmatika to ita wannan kalma daga cikin salaf da suka zo wa'az sun ga ba laifi mutum wannan addu'a ka ce Allahumma ij'alni fi mustaqar rahmatika suka ba da hujja ai rahama ijanna aljanna ake nufi wasu kuma suka gaba a iya cewa ba wannan addu'a daga cikin ha imam al-ahmad imam ahmad shi ma je baka yi wannan addu'a baka ce allahumma ij'al fi mustaqarrir rahmatika amma da su imamun nawawi su ibn taimiyya ibn qayyim da su je irin wannan ba laifi ne ba kai wannan addu'a ka ce allahumma ij'alni fi mustaqarrir rahmatika allah ka sanya ni a cikin matabbaciyar rahamaka kowa ya ka dalilin shi kenan a takaicen takaicewa dai waɗanda suka je an iya yin addu'a a ce haka sihirin jayi amma dai buhari ya ka ba mu dan da ko waɗanda suke gaba an ci haka irin nan ba sai mu karanta ruwaya sai ya ce
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني أبو, أبو الحارث الكرماني قال سمعت رجلا قال لأبي رجاء أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمتي قال وهل يستطيع أحد ذلك قال فما مستقر رحمتي قال الجنة قال لم تصب قال فما مستقر رحمتي قال قلت رب العالمين
to mu je ruwa ta 768 ko yace hadasana Musa bin Isma'il kala hadasana Abu Faris al-Karmani daga al-Karmani kinnan shine ce sami'tu rajulan qala li abi raja'in shi abu haris karmani abu hariswa alkarmani shi ne kaleji abu haris karmani ce sami ito rajulan naji wani mutum wani namiji kalale abi raja ya ce wa abi raja abu raja min kibarin tabi'in ne ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai lam yarahu waɗanda yana daga cikin wanda sun riski zamanin annabi amma dai ba su gaba annabin ai kada ga mutum aiko shi a zamanin annabi amma dai bai gaba annabi to abira ja yana daga cikinsu adaraka zamanin nabi amma dai lamai da rukul nabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu hijira tana da shekara 109 to shi wannan abu harisul karmani sai ya ji wani namiji ya cewa wannan abira ja'in yace wannan namiji bai ce abirija yace mai akra alayka salam ina karantawa akan ka sallama kenan me kenan ina karanta akan ka sallama kamar ina gaida ko akra alayka salam ina karantawa akan ka sallama bi ma'ana ina ma sallama wa as'alillah kuma ina roƙon Allah an yajma baini wa bainaka ya gama tsakanin ni da kai fi mustaqar rahmatihi a cikin matabbaciyar rahamashi wajen magana waje wannan magana ko mutane abu haris karmani ya ji wa faɗo wannan magana wani namiji cewa wa muje ko mutane wani namiji cewa wa ya ce abu da ya ce mimi ina karanta a kanka sallama wa as'al ina roƙon Allah an yi jama'a bayani wa bainaka ya gama tsankani da tsankaninka fi mustaqarrir rahmati a cikin matabbaciyar rahamashi to da ya ji shi abu harisar karmani da ya ji wani namiji ya ga abira ja wannan kalmai kala sai abira ja ya ce wa mutumin da ya ga mai wannan kalmai wahal ya sati wa ahadin zalika shi da kai wanda zai iya wannan wannan abin da kace ya gama mu a cikin matabbaciyar rahamashi da kai wanda zai iya wannan kali he ce ba ma mustaqar rahamati sai ce to menene matabbaciyar rahamar ubangijin kala aljanna shi wannan wanda ya magana sai ce ai aljanna ita ce matabbaci yayi rahama ubangiji kala sai abu raja ya ce lamta su baka samu ba sai ce to fa ma mustaqir rahmati in ban samu ba menene matabbaciyar rahmata shi kala rabbul alamin sai ce ai ubangijin talikai shine mustaqir rahmati kenan shi a gurin aba abu raja cewa mustaqir rahmati zatin ubangiji shine mustaqir rahmati kenan mutum bai roƙi Allah bai ce Allahumma ij'alni fi mustaqirri rahmatika a guri abu da jafa kawai shi kuma shi ne muka ce daga cikin malibai imam ahmad ma ji akan wannan amma da sai muka ce mafi yawan mafi yawan malamai suna sabawa abu raja a wannan fahimtar tashi daga cikin su muka cewa imamu nawawi imamu nawawi yana cewa ai wannan mustaqarrir rahmatihi yuridul janna fa inna ma yadkhulunaha bi rahmatillahi ta'ala wa man dakalaha istaqarra fiha abada kenan mustaqarra rahma kenan ne ne gidan aljanna ne tunda wanda ya shiga aljanna ai ya tabbata a cikin ta hammi ha abada kuma yake cewa ai ya ani tanaluhu bi rahmatin minka kenan in kace mustaqir rahma kana ne ka samu rahama ne da gurin ubangiji an iya wadin ji imam nawawi hatta ibn taymiya yake cewa arrahama kinnan mahaluka ce kenan rahama ai Allah ne ya halicci rahama kenan me yake ne mustaqarriha ita kuma matabbacin rahama shine aina aljanna kenan abin da zai gane a takaicin takaicewa shi wannan abin rija da wanda suke goyon bayan shi sun tsaye akan mutum ba zai addu'a bai ce ya Allah ka sanya cikin matabbaciyar rahamaka a fahimtar shi me yasa ya ce ba an ce ba yace matabbaciyar rahama shine zatin ubangiji ne ba ku wannan ba amma da malamai sai suka mai da mai suka ce an iya cewa matabbacin rahama ita ce ne aljanna kuma can ma cikin alkur'ani ai Allah ya ce wa amal lazina ibiya da tawjuhum fa fi rahmatillahi hum biha khalidun kenan waɗanda fuskoki su suka yi haske to suna cikin ne rahamar ubangi Allah suna cikin da kuma fiha khalidun suna cikin ta har abada kenan wa hukum fiha khalidun za su dawo a cikin ta kenan ka ganin rahmatullahi menene aljanna kenan kace Allah ka sanya cikin matabbacin rahama ubangiji kenan sai ya kai ina kenan aljanna masha kenan shi amma dai a gurin abi raja baka baka faɗi wannan magana ba ko muka ce daga cikin malamai wa suka bi bayan akan ba wani ba amma da fiye malamai wannan addu'a ka iya cewa Allahumma ij'alni fi mustaqarrir rahmatika da wani imam buhari da ya ka baban siwa baban suna ce man kariha wanda yake an yi kala a ce kenan ya san wani ya ce ba an ce ba an sun ce an ce mun gane 331 ce babun babe lami la tasubbu dahar kadda ku zagi zamani a dahar meke ne na zamani kadda ku zagi zamani kenan kakku aibanta zamani kadda ku bata zamani shi ne za ta subu daha kada ku zaki zamani kamar yanayi da muke cikin zonin zamanin waruksa waya ce zai kamar zamanin da muke cikin ta yi sha biyun nan ka ce allah tsinewa wannan zamanin cin ga wannan zamanin allah wadan wannan zamanin kenan ya allah
wannan kuma tauhidi ne wani imani ne kenan duk ba kai wannan ba cif da wannan ko kuma duk wannan shine la tasbut dahar ba za ka yi wannan kalmon ba a wannan zamani ko dan zamani ya juya kaga zamani ya juya ta canza an shiga wani kaka na kai sai ka aibanta zamanin ko ka aibanta abin da ka samu a zamanin cif da wannan zamanin ko wannan zamanin zamanin asara ne ko wannan zamanin zamanin wahala ne kenan duka yara karkashin la'a yana ƙarƙashin ne yana ƙarƙashin zagin zamani yana allah shi ne ne allah shi ne? maje allah shi ne?
zamani Allahu wata allah shi ne zamani amma dai zamanin ba sunan allah ne ba amma dai me yake ne allah shi ne zamani kenan allah shi ne mai canza zamani kenan allah ne mai canza zamani kenan dan zamani ya canza an shiga wani kaka na kai kenan baka zagin zamani baka cewa cin da wannan zamanin ko kuma Allah wadan wannan zamanin ka duk wani ba a faɗin wannan kenan shine ma babu yace la tasubbu dahar duk wahalar da muka shiga yanzu ban mu zagin zamani sai ya ce
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر
to wani hadisi ne da ya zo buhari bai ya kashi nan adam na farad ya hudo shi a kan jami'ar sahih muslim ya hudo shi daga cikin ashabu sunan abu dauda ne sa'id sun hudo wani hadisi hadisi ne sahihi da ta hadisi nawa muje hadisi nawa isma'il wanda isma'il zaga kullun an ci hadisi na isma'il sai a gaba ya ci hadisi ne malik kama an ce kawo wikiwa imamu na maliki da wanda ya ce hadisu na ismail sai ya ce hadisu ne wa malik wani malik wani malik malik ne a nisko to da wani hadisu ya baicin nan ma kuma ya zo kina a moɗa malik anuwa ana abizinat wani abizinat abizinat eh abdurrahman bin zakwan bin zakwan kawai ba mun shafa ba a a an a'araj manu a'araj to an abi huraira manu abi huraira bin sara dausi to su ma wani ai abi zinat a ar- ai duka su ma ba suna su ne shi wani abi zinat ai alkunya ce nan lakabi ne kenan su ma ina sunan su ina ne an nabi sallallahu alaihi wasallam kala ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace la yaqulanna ahadukum kad dayan ku yace la yaqulanna kad dayan ku ya haibatid dahar cin da wannan zamanin ko kuma ko kuma bi da wasa Allah wajen wannan zamanin ko kuma a sararren wannan zamanin cin da wannan zamanin Allah wajen wannan zamanin a sararren wannan zamanin shine haiba la yaqulanna kaddayan ku yace ya haibatu dahar cin da wannan zamanin fa inna Laha domin shi Allah huwa dahar shine shine zamani da yace ma inna Laha huwa dahar Allah shine zamani wai ba yana nihin ba ad-daharu asma'un ne min asma'illahi husna wai yana ne hadisin gaba zai fasata ma Allah shine mai canza zamanin Allah shine ya halitta zamanin kuma yake canza shi shine yake cewa fa inna Allah huwa dahab Allah shine zamanin yana Allah shine zamanin ai shine mai canza zamani kenan da abin da yake ne wannan hadisi abin da muke gada duk abin da zamani ya canza baka aibanta zamanin ko baka aibanta wani asara da kai a zamanin ka liƙawa zamanin kamar ka yi asara kasuwa ko wani abu sai ka dangana ta kaga zamanin ne sa kai asara ko kuma wahala da muke ciki yanzu sai mu dangana ta zuwa ga zamanin kenan ba a walakanta ba a zagin zamani ko a gaya zamani cir da wannan zamani wannan jarababban zamanin wannan walakantaccen zamanin allah wadan wannan zamanin yanzu da ai duniya in ka lura ba mu nan kaɗai ba nan ai duniya guri da dama ana cikin wani yanayi wanda illa man rahima rabbuka yanayi na wahala to duk yanayin da nake ciki na wahala kaga ce wannan tsinannen zamanin Allah ku damu da shi ko wannan asararren zamanin Allah ku damu da shi ko wannan cin da wannan zamani na wahala kowa ya jika kenan ba a wannan shine ce la yaqulanna ahadukum kad ɗayan ku yace ya haibata dahar ya asarar wannan zamanin ko cirta wannan zamanin fa inna allaha huwa dahar domin allah madaukaki shine zamani sai hadisi ruwa ta gaba sai fasata ma fa inna allaha huwa dahar sheka قال حدثنا محمد بن عبيد عبيد الله قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر قال الله عز وجل أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما ولا يقولن لل... للعنب الكرم فإن الكرم فإن الكرم الرجل المسلم
to ruwa ta nawa muje tare ruwa ta nawa hadasana wa muje hadasana muhammad bin ubaidillah hadasana wa hatim bin isma'il anwa abi bakar bin yahya al-ansari abi bakar bin yahya man al-ansari to kuma wa an abihi daga baban shi kuma wa daga abdulrahman bin sahar ad-dausi anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala ma'aiki yace sallallahu alaihi wasallama irin wancan ne la yaqul ahadukum kadayan ku yace la yaqul ahadukum kadayan ku ya haibatu dahar cir ga wannan zamani ko asararran wannan zamani ko kuma Allah wadan wannan zamanin kan wanda wadu wannan in ji wa in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ce ƙalallahu azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa hadisul kudisi ko kenan Allah yana cewa a hadisul kudisi ana dahar ni ne ni ne zamani ana dahar ni ne zamani kenan da Allah ce ni ne zamani ba yana nihi ba a daharu ismun ne min asma'illahil husna mu ma ɗauki ba sunan Allah ne da halin Allah yana nihin da ya ce ni ne zamani sai ce mene ursulin laila wani har ni nake sakin yini dare da yini ko kuma nake aiko dare da yini fa'iza shitu in na so ƙabbatta kuma sai in yi mi sai in rike su kenan allah shi ne zamani shi ke sakin dare da yini ya saki dare in ya zo kuma mu ya zo yini ya zo allah ya ce in ya so sai ya mi sai ya rike su sai ya rike su a tsaya daren kawai ki buje duniya ta tsaya cik ta ki buje ta ki gusawa ko kuma in muna cikin yini yini ya tsaya cik ya ki gusa allah ya ce in ya so sai ya wala kenan kaga kenan tun da zamanin kamar yadda allah muke ga dare sai mu ga yini mu ga marice mu ga rana mu ga me to allah ma shi yake canza mana zamanin wani zamani ya zo ka alheri wani kuma zamani ya kame ba alheri ba kenan kai dan adam allah ne yake canza wannan yanayin da muke gani duk wannan abubuwan da ake cikin na wani wahala da da da da muke ciki allah ne canza kadara ce ta ubangiji ya sanya ta sai an yi wannan kenan duk wani kuka da zami mu da sai mu dokoki na musulunci yanda Allah ya ce aka shiga wahala ga yanda za a yi ga yanda za a yi wannan amma dai ba za mu zo ba mu rika jaji muna zagin zamanin muna cirga wannan zamanin muna walakanta zamanin muna zagin zamanin shi Allah shine zamani kuma shine mai canza zamani kuma Allah in ya so sai duniya sunnatul haikauni ne suna ce ta rayuwa in allah so daidaita abeje daidai in kuma yake a daidaita abeje wahala kuma yanzu kuma in kana so shi kuma zamanin da ake cewa a kullum in kana so ka gode wa allah ko da zamanin ya canza duniya ta canza an shiga cikin aika wahala sai ka ga kullum wanda kwai na ƙasa da kai duk wahala da ke sha kana kuka da kwai wani shi kuma so yake samu ya sami irin naka ya rasa kamar tarihi da ake bada wanda ya ce shi bai da komi gyamtar shi kadai ya ce a kashe shi don duniya shi bai da komi bai gaba zaman shi a duniya tun da bai da komi kamar ya ce rigai shi daya kai gwanda a kashe niwa sai wani an kashe shi na sai rigai eh sai ce a shi shi ma da kai wanda wanda yi kenan duk wahalar da kake ciki nake ciki take ciki da kai na kasanka kenan in ka ga na kasan naka sai ka godewa ba sai godewa ba yanzu ka ga sauran kasashe in ka ga sauran kasashe ba an wuce da abinci ba zancen tuwo tuwo dai wannan ba an wuce da shi ba yanzu ka ga irin saudiya ana zancen tuwo eh an wuce da tuwo eh to kaga kenan Allah su yi sa aka suka ji a wannan zamanin su in kaje in kaje yanzu mutanen uku kaje in aka ji haji ko umara mamaki ma zaka yi zai ga su yanzu ai munan duk wannan abin da ake zancen tuwo ne ake to su can an wuce da zancen tuwo a gane ai mutsa suka kama kaza ta gici su ga kat ga ga wanda ya gwada eh a jami'a suka kama musa suka ajiye mata kaza wai ta ci ta shinshina ta yi gaba ta koshi muzuru ma hinkari kaza ta ci ta ci ta ci gane shi guda sai ka mutsa ka watan mu mu yanzu nan duk kudin mutum in yi sallama gidanka aka hudu mai shi na kaji ko na ya tsaya ci to su kuma an huce an huce an huce an huce da wannan zancen tuwo babu shi su can kaje garin da babu almajiri da tuwo ne zaka ci ka ci da jaja ka ci ka ci da jaja ta ishe ka a kare ka gaba mai ci sai da sha ta duk talautinka duk talautinka in kai dan satuttuka da jaja ka tabar ka goshi to kaga in mun ga wancan mu sai mu ta me muke ta tuwo ko to mu muna ta tuwo to sai mu ga kuma da kwai wanda su kuma yanda muke ta tuwon mun huce su nesa ba kusa ba tunda mu yanzu na ka dauki al'adamu duk lalaci duk rishinka duk albashinka da yake kadan a gidanka ana tuwo sunawa eh an yi kari an yi tuwon rana an yi dadari ko kuma lahiya lau kuma wani baiwa da yin allah muna mu kuma muna tukunyenmu a gidajenmu a sake take kun san da duniya yanzu wani guraren tukunya ba a sake ba take sauran kasashe kun ga tukunya a sake yanzu misali gidan arama ga Allah in ka je gidan arama ai iyan arama kowa tukunya a sake take in ya rufe koshi ba zai ce mama ban koshi ba ta kara ne har ma ya shiga gwadala da kanshi ya kara kuma in yaran biyu suke nan sauran busuna za su zubo su shiga gwadala su ɗauko tuwon su zuba su ci in na gaba ya zo shi ma ci ko kuma a yi tsora a yi zazaye da sai to ai shi alaramma gidan shi haka in yi je wani gari ya gani wala zai ga shi aljanna yake saboda yanzu ka je wata ƙasar ka gani in ka je ƙasai makwantanmu da dama ƙasa irin alaramma wallahi gidan shi ba a sakin tukunya irin an ramma kawai in aka yi tuwo damar ɗaya ne ake in ai tuwon rana damar za a raba gida biyu a hudu na dare kuma na ranar an zo kowane yaro tire ne tire tire tire irin tire da kuka sani dan roban duka yaran ba a ci tare fa mu wanzu yaran mu nan ya suke cin to tare suke ci ko su ci su koshi su yi sora in wani bai nan ma a cinye in ya zo da soran shi to wallahi ka je gani ba haka nan kowa roba ce gari an zuba naka an zuba na kowa an zuba na kowa kowa da roba shi a bashi ya cinye nashi in ya cinye nashi ba mamma ban koshi ba ba ya leka ya kara miya ka cinye naka ka cinye ka cinye ne ka daddaga da yaji ka kara ruwa kuma kai kanka ka san damu babu zancen mamma ban koshi ba majority makwatan mu duk haka ne mutum ya tambaya majoritin su awwam din su haka ne babu wani zancen mu yaran mu na aizar su ci har ya ce ya kara in sun zo mutane mamaki ma suke ce muna an saki gwadala suke cewa ai mu gwadala mu a sake take a gidajen mu to can ba sakin gwadala kawai a zuba wata a dan a sakin ka ne an zuba ma ka koshi ba koshi ba an kare ka ida da ruwa ba wani zancen wane ku ci ku rage mai duk babu wannan kowa haka ne yake to kenan mu in mun ga can mun yi mamaki na Saudiya ko in mun zo muka ga kuma wani ga yanda yake mu sai mu yi kaga mun yi dubu kenan tunda mu alhamdulillah duk dan albashin da yake da da dan abin da yake ci yaron ka ya ci abinci sau uku a gida a wuni kuma yaron ka tukunya a sake take ya shiga ya zuba yanda yake so in ma bai koshi bai ce mama ban koshi bai tace je ka kara tana daki to ka bincika makwabta duk ba haka ne ba wallahi ba haka ne ba eh a asata ne za dan zuba ma ka daddaga da yaji a tarugu ka ci ka kora da ruwa har ina ka samu damar mama ban koshi a ce shiga gwadana kana ko kuma wanzu ai duk da dan sauran solidarity tsakaninmu ana cin ma ɗiyan naka kila wani almaji ya yi allaro suna ɗan tosayin shi yana su doka su bashi to wani gudun su ma ba su koshi ba balle su ba almajira balle nan mu zaka je gidajen mu kaga an yi sauran ma in an yi sauran a asat ko a wani tare kaga ko da in ka tattaro ka samu loma uku to wani gudun ba loma an tatse ne an lashe an lashe an lashe haka za a yi bilalis ko majority mafi yawa makwatanmu kasashe haka ne to kaga mu har yanzu ba mu zo ba wannan alhamdulillah kenan kaga sai a gode wa Allah amma duk da wani mutanen mu wanda kana nan kwance baka san can ba kuka kake zai ga mutum ko da malamin makaranta ne nan ko da alwashin shi kaɗan ne amma dai tuwon nan su uku ana ci sai an ɗora ta rana an ɗora an ɗora ko da ba ɗora ba an ka zo kala daga ruwa abincin dai sai an yi shi to da kwan inda ka je yanzu in kana wannan mashi ake zaka bata musu yara to duk duniya ne suka gan ana hudin nan mutum sai ga kamar wani abin matan mu kenan zai ga suna da yaran mu suna cikin ina suna ni'ima suna ni'ima san fursa eh mamaki ma kace mu nan zai ka kura nan an saka wa yara tukunya ake cewa can ka isa ka saka mai tukunya roba irin kasar da ta rika ta wanda ke zuwa ana sai da abinci ita ce za a zuwa ba a tsakura kowa a ba kowa na shi ka ci baka ci ka koshi gida da ruwa kai ma kamar abin ya shiga kansu ma yara kawai ba wani zancen mamma ban koshi babu shi nan kuma in an cinye ma in yawa mamma kuka ba ta ba in baba ya zo kuka sai an huto an so mai ko da indomi ci an dawa shi daya ci to can ka babu wannan kenan kaga mu yanzu nan yanzu ne wannan yanayin ya zo zamani yake yake sauyawa kenan a shahidai wannan wannan zamani da yake sauyawa Allah ne ke canza zamanin shi kenan mu kuma ce baccin ko Allah wadai ko mu zagi wannan zamani ko mu aibata shi Allah shine zamani shine mai canza zamani yanda yaso kuma duk wani abubuwan abubuwa ne muqaddar in Allah so juya duniya a lokaci ɗaya sai ya juya duniya abin da yaso yake afkuwa eh yanzu kalli da shirba a lokaci ɗaya ba Allah juya ta yanzu a lokacin nan lokacin shugaba bazum a maholiki ta yi maholikin za a waye gari dare ɗaya ba bazum ne muke shugaba ai mutum bai mulki wannan ba to amma dai a lokaci ɗaya Allah dai so canza zamanin sai canza shi ya kawo wani wanda shi ne kenan shi wannan wanda Allah ka ai da san ne muƙaddar ne Allah ya ce sai yayi mulki Niger kuma sai yayi mulki Niger koda daga wata hanya sai ya zo yayi eh kuma zamani ne kenan sai Allah ba shi kenan duk wani abubuwa da muke zuwa a yi ta kuka ana zamani zamani fa a tsinewa zamanin ko a ce walakantaccen zamani ko Allah wadda wannan zamanin Allah shi ne mai canza wannan zamani sai dai kai adda Allah kai ne alheri kenan koma hadisi la yaqul ahadukum kai kai ɗaya ku ce ko ya haibatu dahar ya ya Allah wadan kai ta wannan zamanin Allah wadan wannan zamanin qala Allah azza wa jalla Allah ya ce ana dahar ni ne ana dahanni ne zamani me kuma ursulin laila wa nahar ina ursul ina sanya ko in canza ko in aiko yini da dare da yini fa iza shi'tu in naso qabbattu kuma sai in rike su daren yazo sai in rike shi ya kiwayewa ko kuma yinin in rike ta dare yake sai ce kuma daga nan ne shahid abin da nake zancen maudu'in da muke daga yasa sai kara dai sai ce wala ya kulan na kan ɗayan ku ya ce lil inab ya ce wa inabi inabi wanda wanda inab me zan ce rezan ko shi ne bi kenan kan ɗayan ku ya ce wa rezan alkarm ya ce mai itaciya mai girma fa inda alkarm shi girma daraja yana ga mutum musulmi kamar can inabi a cikin itace kurwi suna ce mata itaciya mai daraja mai girma to sai annabi ya hana yace daga ka ce mata itaciya mai girma mai daraja domin girma da daraja ba hannun itaciya bai ke dan adam musulmi shine mai girma mai daraja saboda inibi da shi suke tatso giya su yi mai su yi mai yana su rikace mai itace mai itaciya mai girma mai daraja sai annabi ce to daga yau inabi ka a rikace mai itaciya mai daraja shi daraja da girma nawa ne ne na mutum musulmi kenan ba wannan mutum ba muke a shahidai nan ba a wa zamani ما هو شاهد الشاهد من الحديث da muke guda kawai ba a walakar da zamani ba a zagin zamani ba a cashe da wannan zamanin ba a cewa Allah wadan wannan zamanin Allah shi ne zamani babi na 335 ce babun babi la yuhiddu rajulu iha ila ahihi kai mutun ya kura wa dan uwan shi ido yuhiddu ka kura mutun kamar yanzu ana zamna kawai muna zamna sai ka samu wani ka kura mai ido kawai shi kake kallo ko kuma ana wani fada ko wani abuwa sai ka samu wani kawai kai tagumi ka kura mai ido haka shine ce man la yuhiddu rajul ila ahihi kan ɗayan ku ya kura zuwa dan uwan shi ido kuma kuma kai bibe shi idan ya tashi zai yi kan ɗayan ku ya kura wa dan uwan shi ne ido kuma in dan uwan naka ya tashi zai ta kuma kaka bi shi da kallo kamar muna zama ka kura mai ido kuma ya tashi zai ta yi kuma sai ka zira mai ido haka yawaiwayo kana kallon shi yawaiwayo kana kallon shi to shine wannan buhari ya kawo na babu ya hana kenan shine la yuhibbu rajulu ila ahihi nazar kad dayan ku ya kura wa dan uwan shi kallo iza wala idan ya tashi zai dai kenan dayan ku kai kura wa daya kallo ka kalli mutum tak da ido da hausa shine ka kure mai ka kura mai kallo biya ta ko to shine kad dayan ku ya kura wa daya kallo idan ya tashi zai dai sai ka wannan hadisin amma dai hadisin malamai suka ce da ifi ne amma dai ma'anar da abin da yake karantarwa hadisin abu ne na kirki hadisi yake karantarwa sai ya ce قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد الليث عن مشاهد قال يكره أن يحد الرجل إلى أخيه النظر أو يتبعه بصره إذا ولى أو يسأله من أين جئت وأين ذهب أو أين تذهب yana wani hadisin wa in kana da ifi ne amma da ya ka abubuwa guda hudu ya ce kan mu yi su kuma gale ka ga bai kamata ba mu yi su ke ne ce hadasa na bishir bin muhammad kala abin na abdullahi kala hadasa na hamad bin zai an laisu an mujahid mujahid almaji ga almaji wa mujahid almaji abdullahi ɗanwa masud ko ɗaya daga cikin manyan tabi'ai malam mujahid yace yukrahu an karhanta yukrahu anki anki me yukrahu anki ko kuma ba'asu ay ba'asa me muje an yuhiddar rajul ila ahihi nazar mutum ya kurewa dan uwan shi kallo an ki mutum ya kurewa dan uwan shi kallo mun gane kuna zaune a fada a majalisi a gurin aiki a gari a kasuwa kawai sai ka samu wani ka kure mai da kallo in yi haka ma jo ka kure mai da kallo an yi haka ma ka kure mai da kallo to shine ce yukrahu aiki an yukidda rajulu ila ahihi nazar mutum ya kure wa dan uwan shi kallo au eh kenan ko au yattabi'uhu basarahu ko kuma ganin shi ya bi shi iza wala in ya juya zai tai ka kure mai kallo gana alama na kure mai kallo kuma ya tashi zai tai sai da haka ne kallon shi yawai wayo da ina kallon shi yawai wayo ina kallon shi kenan kenan shine au yattabi'uhu basarahu ko kuma ganin shi ya bi mutumin iza wali idan ya tashi zai tai au yas'aluhu ko kuma kai da kaga mutum aw yasalu ko kuma ya rika tambayar mutum min aina ita wa aina tazhab daga ina kake ina zaka daga ina kake ina zaka malamai suka ce wannan nau'i daga ina kake ina zaka amma dai babu banda mutum wakilin mutum kamar in uba ne yawa diyan shakana ko kuma ɗalibi yawa almajin shakana ko kuma mai wa'azi yawa wanda ke wa'azi aka da iya daga wani laifi suke amma da haka kawai ba baka cikin wa'annan kai wannan ba ɗanka ba ba kai wakilin shi ba kawai da inda ga shi daga ina kake ina za ka kaga ai shiga shi guda ne kenan ka kawa wannan abubuwa guda ne hana mu na farko kallo ai da kana da kuma irin wannan mutane wanda ka zauna ya kure ba kallo kawai ya sama ido kallon fege kik in kai haka ma kai kallon fege kai haka ma kai kallon fege ba a sa wannan na biyu ko kuma ya tashi zai ta yi au ya tabi ahu basaro izawala ko kuma ganin shi ya bi shi in ya tashi zai ta yi ya tashi zai taimaka ƙurai mai ido kenan ba a wannan ko kuma da ka gan shi daga ina kake ina za ka ka saka samun amara irin wannan ba wanda yana ga shawai amma duk inda ya gama da kai ya ina za ka ina za ka ta yi daga ina kake ina za ka ko kuma a titi ya ƙure makalu to wani abubuwan guda hudu mujahid ya ce ba an ƙi wannan ba a san wannan kuma ya kalle ka gani wa ikanin hadis dai ai abubuwa ne na ma'ana ma a bai kamata ba a yi wannan tunda shi wannan wanda kawai wannan abubuwan guda hudu shi ma zai ce wanda wai lahiya eh in a gargajiya ce wani abu ma same shi ce shi kai ne ko eh to Allah ke sai ya ce babun babu na nawa ɗari uku hadisi na 772 babu na 333 babun kaulin rajul wailaka ka ce wailaka da hausa zama ce kai tanka da hausa ko to da larabci wailun da larabci wailun ga ta alkurani kuna wadu fi jahannama daga cikin ma'anar da wadu fi jahannama ko wani kwari ne a cikin wutar jahannama ko kuma kwa hallaka kenan wailun tana zawa akan hallaka tana zawa akan bakin ciki tana zawa akan wahala tana zawa kuma wani kwari ne a cikin jahannama wailun sai ce hiya kalmatun tuqali liman waqa fil halaki wa huwa yastahiqu ita kalma ce ake fadinta ga wanda ya abu cikin wata halaka kuma ya cancanta halaka kamar kai ka janyi wa kanka halaka dan wannan ka cancanta halaka sai a ce ma wailun ko kamar a cikin alqur'ani ma fa wailul lil musallin ko to kaga ai bone ya tabbata ga masallatai ai su wane ne musallin din ai su suka janyo bone ya cancanta da kansu ko kuma da yace wani yawm ajlil mukazzibina ai su suka janyo suka yi kare ko kuma wani ne kullu afakin asirkin nan duka ai su suka janyo abun sai abun aka ce musu wailu kenan da wannan ashin yace ma ita wailun tuqalu liman waqa fil halaki wa huwa yastahiquhu kalma ce wadda ake fadin ta a cikin halaka kuma wanda ya halaka ya cancanci ya halaka sai a ce mai wailun kamar da aka ce a alkurani wai ka san wata halaka ce yana shi ne a zaka a tana zawa maka ce bakin ciki tana zawa halaka tana zawa wahala tana zawa wani kori ne a wata jahannama duk wailu to buhari ya kama wannan baban wai mu yanzu a al'ada in mutum wani abu mun ce mai wailu sai dai fasarar wailun kin wata mu ta hausa da wailun wannan kuma ta zo daya muka ce kai canka ai mu kai canka ana hudu ba laifi ne ba kamar yanzu mutum gane ya zo zai wani abu sai wani abu da wanda bai kamata ba sai kai wani kai canka ai ba kalmu azaba ce kai ba ka jami ba mu ko kwata ce ba kamar wani abu kai na ragwanci ko wani abu wanda bai kamata ba sai ka ce yanzu wanda dan abu kai kai canka wannan ba ka doka a Hausa ai muke cewa to kaga wani ai ba lahi ne ba kai canka kamar kalma ce ta ka ka ka mai wani fada fada ne ko kuma ka ce ka mu cikin shi ita mu kai canka to kuma ita to ita wannan wailin tamu ta dauki wannan kai canka a fasara eh to kaga a shi malam wasu malamai suka ce akan wailun innan kamar an ga annabi gurare duk annabi in ai wani abuwa yana cewa wailun ko kuma sahabbai to mu ma yanzu wani ya ba ce wailun laka shi ne malamai suka cewa wani hadisi mun da ruwa da ta farko ta zo a moda sai a shani sai suka ce ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya cewa mutum wailun to ai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a can wani hadisi ya ce duk wani bawa da cikin al'ummata wanda na gaya mai wata magana ko na gaya mai wata magana wadda ba zahi ko na gaya mai wata magana wadda dai na yi fushi na wadata to Allah ya mai da wannan magana ta zama to alheri a gare shi kenan ko da annabi ya ce ma wailun ai yayi addu'a duk abu ya sa sharadi ya ce duk wani bawa na al'umma ta duk wani dan cikin al'umma ta da ni gaya mai wata magana irin wannan muguwan magana to Allah sanya muguwan magana ta zama to alheri kenan kaga shi kalma annabi ta wailun ko da wani da kai addu'a da yi wannan wailun in zata kuma ne alheri to sai mu je baban sai a hudu mas'ala in an yi ko ba an yi ba sai ce قال حدثنا موسى قال حدثنا حمام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال إنها فإنها بدنة قال اركبها ويلك to kaga wannan ruwa da zan makaranta ita ma baitin ta zo nan a jami'u sahih in ta zo a babban littafi na Imam Buhari ta zo Muslim ya hudo ta ashabu sunan kuma da sun hudo ta sai ta hadisna Musa qala hadisna wa Hammam an kattada daga Anas hadimin Nabi sallallahu alaihi wasallama annan nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a hanyar zuwa hajjatul wada ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam da kisa take sai ga wani mutum da ya ga wani mutum kamar ya koro hadin shi ce ai can in za su je haji kowa sai koro mi hadin shi shi kuma hadaya wani ya koro raƙumi wani ya koro mi saniya wani ya koro awaki amma dai sai sa ya mata qala'id alamomi sai ake saya mata a mata ratiqin ai ababa hajji da mai wannan sai su mata rati wanda ko an ganta a hanya ko an yanka ta an san dai hadaya ce kenan kowa ya koro hadin shi sai mata rati to shi a hanyar zuwa za a ji haji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani ya koro hadin shi shi kuma hadayar wannan namijin wani raƙumi ne katu to sai ya sa mata rati kuma sai yake kora ta yake hawan raƙumi kuma sai annabi ya gan shi a wata ruwa ce wa kan jahada ya gaji sosai ya likira amma da ya ƙi hawan raƙumin saboda mine ne yana ga raƙumin hadaya ne ya huda shi na hadaya ne bai haushi ba to shi ne da sai gama annabi da ya gan shi ya gaji ya gaji sai annabi ke cewa yake ce mai hau wannan raƙumin naka sai shi ku namiji sai cewa annabi a'a badana ce ai ta hadaya ce sai da suke so uku da annabi a ƙarshe da annabi sai ce wai naka kai can ka hau tukwana sai hau kenan shi ne hadisi ya ce annan nabi ra'a annabi ya ga wani namiji ya suku badana yana kora taguwar shi ta hadaya in aka ce badana badana tana ɗaukan raƙumi tana ɗaukan saniya kenan abinda aka koro dai a na hadaya babban dabba da aka koro ta hadaya ita ce badana amma dai an yi ɗora shi akan raƙumi babba raƙumi babba eh yawa wa bunu ji an halakun ba kenan an yi tsoka shi akan raƙumi babba na hadaya kenan shi sai annabi ra'a rajulan ya ga wani mutum ya suku badana yana koro me ya suku badana yana koro me ta babban raƙumin shi na hadaye shi amma dai raƙumi babba ko faƙala sai annabi ya ce mai irkaba hau ga wata ruwa ya gaishi ne ya gashi ya likira sai annabi ce mai irkaba hau wannan hadayen nan taka faƙala inna ha badana sai wani namiji ya ce kai ya yi wannan namiji cewa annabi badana ai hadaya ce fa ƙala irkaba annabi da ya ce a shuɗi na bi hauta ƙala inna ha badana ya ce hadaya ce fa ƙala irkaba ha annabi ya ce hauta ƙala inna fa inna ha badana na ce wa ita hadaya ce sai a hudu annabi ya ce irkaba ha wai laka hau ha ba kai canka kenan kaga annabi sai dai ga sau nawa so uku to kwana a ƙarshe sai na hudu sai annabi ce mai kai tanka hausa kenan kaga annabi yana sa yana yin amfani da kalmai wailaka kenan yayi wata wauta wauta tunda mutumin ai wata wauta wauta ne to annabi ya ce ma hau hau hau hasu nawa so uku ka rika cewa badana badana wanda yace kai wanda aka aiko yace wanda aka aiko ya koya ma badana ko yace kai kuma ka mai ka taba eh ka ga yayi kawai cibo to kenan kaga annabi nan yayi amfani da kalmai badana to mu ji hallu je kana gaba sai mun kare dake a hudu masala
قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة حدثني المسور بن رفاعة القرزي قال سمعت بن عباس ورجل يسأله فقال إني أكلت خبزا ولحما.
ولحما فهل أتوضأ فقال ويحك أتتوضأ من الطيبات to shi ma wannan mawqufi na ibn abbas sahihi ne kenan shi ma wannan rifa'a musawwir bin rifa'atal yace sami'tu ibn abbas naji ibn abbas wa rajulun yas'aluhu wani namiji yake tambaye ibn abbas shine yace sami'tu ibn abbas naji abdullahi dan abbas wa rajulun yas'aluhu wani namiji yana tambaye shi fa qala sai namijin yace wa ibn abbas inni akaltu khubza ni na ci waina khubz waina ko burodi ni na ci waina wa lahaman da nama fa hal atawadda shin nayi alwala dalilin wannan fa qala sai ibn abbas yace mai wai haka kai canka a ta tawadda amina dayibat yanzu yi alwala daga tsarkaken abuwa da kaci kenan kaga ita ma wai haka ita kuma wai haka kalmatun tuqali liman waqa fi halakihi la yastahiqha ita ana faɗinta ga wanda ya abu a cikin halaka amma dai bai cancanci ba abin ba tunda shi ai wannan bai yi wani laifi ba shi ko wancan na ne ya yi laifin da annabi ya ce bai yi ba shi ko wannan ai bai laifi ba kawai zan wani wa ibn abbas fatawa ya ce ya ci waina da nama ya yi alwala kamar sai ibn abbas abin ya bashi mamaki kawai don gaci abinci kace sai kai alwala sai ya ce wai haka kai canka ka a na tawada shin muna yin alwala ne mina tsayi bati daga tsarka kai abubuwa in muka ci sai ka kalmata wai haka to amma dai nan shi ma zan mu tsaya dai a shahidu kalmar wai haka da wai laka din da muka koma alhamar shi ma ta magana ce tunda malamai karkashin wannan shi ma sun yi bayani ai an tsaye akan duk wanda ya ci namun sai ya alwala shi kuma hadisan menene hadisai ne sai haidika hadisan sabara ibn aziz suwa ita hadisi wanda ya ci namun rakumi ya aulada hadisai ne sai hai kuma yawan malamai sun tsaye akan wannan kenan dai nan dai mu dai a shahid zamu doka bar wannan mas'alar ta fiqh mu ta wani a shahidan da muke doka menene na ibnu abbas ya cewa wani kai canka ko me yasa ce mai kai canka dan shi ma kamai ya mai tambaya ne kamar mutum zo tambaya ne ce inda ci abinci na Allah ai sai baka maki ko wani maka ce kai kai canka yanzu nan ka ci abinci sai alwala kenan kaga sabai ma suna bai ci mun samu ci annabi ya ce kenan sabai ma suna wani kenan kaga mu ma a mutane ci mai in dai kai canka ne kace ba wai ba bona in wancan dan wani yayi wani wata kace kai canka wani kenan kaga ba laifi ne ba wani yayi wata kace kai can wani ko yayi wani ragwanci kace kai can wani to irin wannan kaga kamar ibnu abbas din na wannan wai haka kaga ba laifi ne ba na kai canka kenan wai hakan ita ta yi dokan fasarai namu ne yanzu da muke yi wai haka kai canka kai wani abubuwa na kwaranci ko na ragwanci ko wani abuwa sai mu ce ma wai haka to ruwayar ta gaba da shi ne ta hi tsane ne tun da ita ai tuƙalu liman wa ƙafi halakin wa huwa istahiquha wanda ya abu cikin wata hallaka kuma ya cancanta hallakai kuma ya san hallaka ce yayi san da yace ma fa wailil musallina ai da gangam ne yake ya hallaka kanshi kenan hi wailin ta hawo kanshi shi kuma tuƙalu liman wa ƙafi halakatin la istahiquha shi kuma wanda yayi wani lahi wanda bai cancanta ba hallaka shi wanda ai kawai abinci ne tambaya kwaranci kwaranci ne yadda na ci tona na yi arna ya ce kai canka to na gaba قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو زبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بجع بجعر بجعرنات
jira na wannan mun kudin kana بجعرانة والتبر, والتبر في حجر بلال وهو يقول وهو يقسم فجاءه رجل فجاءه رجل فقال فقال اعدل فإنك لا تعدل فقال فقال ويلك فمن يعدل إذا إذا لم- لم أعدل قال عمر قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق مم.
فقال إن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يم- يمرقون من الدين كما يمرق السحم من الرمي رمية رمية. ثم قال سفيان قال أبو زبير سمعته من جابر قلت لسفيان رواه قرة عن عمرو عن جابر قال لا أحفظه عن عمرو وإنما حدث حدثناه أبو زبير عن جابر to wannan hadisin ash-shahid dai kalmatul mi ash-shahid ma huwa aina shahid fil hadis wai laka faman ya ajiko to amma dai kuma yana da bukatar wani ma'ana wanda yanzu a lokacin da ya sura kuma yi ba kenan wannan hadisin muna iya bari sai satin ga mu dauko shi me yasa saboda wannan hadisin ya mu ash-shahid ya kamu shahid amma dai ya kamu kuma wannan hawarij ko hawarij yosani aka fara yin hawarijawa kenan hawarijatin zamanin manzan Allah aka fara yin shi aka fara yin su yaushe aka fara yin hawarijawa su wane ne hawarijawa kuma yaya ake gane hawarijawa hawarijawa wata firka ce a cikin musulunci wanda suna kiran musuluncin amma dai musuluncin bai wuce makogwaransu ba suna karanta alkur'ani in karatun alkur'ani ne sun yi gare da kur'ani sun yi ga iya karanta alkur'ani sun yi ga komi in yin ibada ne sun yi ga yin ibada sai su kwana sallah su ci da jiki uku su kullun azumi amma da duk da wannan musulunci bai huce ba makogoransu kenan wannan asalinsu tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu kawarijawa daga nan ko bayyana su su bayyana sai zamanin su bayyana dai sak su da kungiyarsu zamanin ali bin abi dalib zamanin ali bin abi dalib lokacin da aka yi sulhu tsakankanin ma'awiya da ali bin abi dalib da aka yi wannan sulhu tsakanin ma'awiya da ali bin abi dalib to sun sai suka ce ba su yarda da sulhun ba ya za a yi yaƙi ba ganima ya za a yi kaza ya za a yi kaza sai suka yi ɓangaren su suma sai suka zamanto su ma wani ɓangare ne ga ƙungiyarsu hawarish to su ne suke tahiya suke tahiya suke tahiya wanda har yanzu da koyi masu irin aƙide kuma an yi su ne tun zamanin manzan Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ne an zo daga yakin Hunaini kamar yadda wannan ruwa ya tabbata an zo daga yakin Hunaini sai aka tsaya a Shirana ake raba ganima to da ake raba ganima kamar da kwai duwatsun zinariya a bisa cinye Bilal Bilal lada da annabi da kwai duwatsun zinariya akan cinye Bilal ana rabawa sai can daga can sai wani ya ce "I, annabi wannan rabon fa ban ga ana adalci ba kai ba eh ka sa ajo da magana ta baka ta sahabbai da annabi kawai a wata ruwaya da yace ma ya muhammad bai ce ma manzo Allah cewa ya muhammad wannan rabon ma ma ban ga ana adalci ba ko kuma ayi adalci a wannan rabon sakai ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wanda ya ga wannan annabi magana na ayi wanda shi ya zo da adalcin ya koya adalcin wanda dan an san adali ne daga ba- mai sama ya yarda da shi ya aiko shi to ai adalci ya kai to kuma ka zo annabi yana da lokaci baka ga ana adalci ba to a kasa ba karfi dan maza ne ba eh to shine Umar dan hadar sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sare mai kai shi sai sai Umar sai annabi ya ce bar shi wannan da kai almajiran shi suna zabuwa ba shi ɗaya ne ba da kwai almajiran su za su za su zo baya in almajiran su suka zo za ka ga sun yi ku sallah sun yi ku iya ibada sun yi ku sun yi ku amma dai sun yi ku iya karanta alkur'ani amma dai musulunci bai huce makogwaransu a zan buka hadisan da ka yi su haya samun ko suwaye su da kace musu hawarijawa kenan zu- shi wancan ya sunan shi wancan zuhuwaisar ko zuhuwaisar wancan sunan shi wanda ya ga annabi wannan kenan ana nan ana nan sai suka bayyana zamanin umar zamanin wannan ali bin abi dalib bin muawiya kenan satin gaba sai mu dauko tarihin firqatul khawarij su wane ne hawarijawa kuma tun daga zuwa waisar ɗin kuma yaushe suka rabu kuma yaushe aka yi ta yaƙe-yaƙe da su kun san zamanin ali duk zamanin daular umawiya suka yi ta yaƙi suka zo zamanin daular umawiya ga su hawari ga umawiya ga wai aka yi ta cin gai kenan satin gaba in allah ya kai mu ce mu yi bayani akan suwaye hawari suwaye a yanzu kuma wata irin aƙida ce ta hawarijawa su ne daga cikin aƙida ta su aka ce ne sallar su sallaka su yi ka sallah abinda ake ne su yi ka sallah kwanan suke suna sallah ba sa barci kuma ga hakuri sai su da biyu na uku su ce jihadi ne a wuni da biyu na uku su ce jihadi ne kuma su mai da rayuwarsu kullum azumi kuma kuma da yace ma ya kara ulul qur'an kuma su mafi bisu cika ba karatun ilimi karatun qur'ani kadai suke yi ba su cika ba karatun ilimi karatun ƙur'ani kaɗai suke yi aita ya karɓu da ƙur'ani suna karanta alƙur'ani amma dai ƙur'anin bai hucewa makogwaransu in ka fasata su kawai irin 'yan boko haram inda nan kwarkwarkwan nan kawai su ne hawarta kan abin da siyasa ya irin 'yan boko haram nan ba harko ba sai ga mutum da gemu da lihiya ya cika ga gemu ga azoki ga mai zuci ma shahadi ne ke na kabara na kashe musulmi to nafsu shi'in tun zamanin ali suke haka su je su kashe musulmi a masallaci kana la'ila illallah sun kashe ka sun shiga masallaci sun zub da jini suna buga kana la'ila illallah sun tsare ma kai to wanzu ba duk haka ne ba to wani asalin su ne hawaji ake ce musu kenan satin gaban sha Allah sai mu ɗauko tarihin hawari da kuma yaushe ne suka fara kenan muka ce sun fara tun zamanin manzan Allah kakan nasu yayi yana kakan nasu wane ne zuhuwaisar annabi yana rabo ya ce muhammad wannan rabon bai yi ba ko kuma muhammad yi sako bai ce manzo Allah mata yi ai adalci dai ko kuma tarwa ka ce daga can da ya tsari geshe ce ai adalci a wannan rabon eh ko kuma sage ce i idin fa innaka la ta'dal muhammad yi adalci kai baka yi adalci ba a can bakin shi wa iyaz billahi kaga aisha dan iska eh ba karamar dan iska ba eh wanda zai cewa annabi kai adalci ai ka san ba karamar dan iska ne ba to shi ne umar aya ce in sare mai kai sai annabi ce bar shi da kwai jikokin shi suna zawa da kwai jikokin sai wadda siffar jikokin nashi kenan satin gaba sai mu zana su jikokin yau ai kadara ce annabi gaibi ne cikin gaibi ne da annabi an gaya ne kuma ya kwanye kuma ga suna ai sun zo zamanin annabi na abi talib da kuma har yanzu duniyanmu mutanenmu kuma sai ga an sun ɗauki aƙidarsu eh hawarish ake ce musu eh su ne na farkon su da kansu